ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العزيز اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فابدله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله بسم الله الحمد لله شافي wani akbari shafi na takwas na za mu tashi bismillahi rahmanir rahim daga cikin abubuwan da ya haramta ga musulmi akwai albugudu gaba haramun ne musulmi ya yi gaba da ɗan uwansa musulmi ina fata an gane yin gaba da musulmi haramun ne ko me ya faru tsakaninka da ɗan uwanka musulmi to bai halarta ku yi gaba ku daina magana da shi sama da kwana uku ba wa ru'yatul fadli da ganin fifiko ala da gairi abu sawani duk yanda mutum ya kai da lalacewa in dai musulmi ne karka dinga ganin kafi shi da rai duk yanda mutum ya kai da lalacewa in dai musulmi ne to bai halatta ka dinga ganin kai kafi shi daraja kullum ka dinga yin tawadu ka dinga ganin kai mai laifi ne a wajen ubangijinka ka dinga ga duk duniya ba wanda ya kai ka laifi koyaushe ka dinga tuba kana istighfari kar ka yadda dan kafin mutum ilimi ko ka fi shi nasaba ko ka fi shi wata daraja ta duniya ka dinga ganin wai ka fi shi wal hamdu da yin kifce wal lamzu da yaface ka shi ne zumbe wal abasu da yin wasa wanda shari'a ba ta yarda da shi ba wasu kurya da kuma izgilanci ko rena mutane kamar yadda Allah ta yi wa allazina amanu la yaskar qaumun min qaumi asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna saboda haka izgilanci da rena mutane haramun ne mai gani ya fi mutum daraja shi ne yake masa kallon reni yake masa izgilanci to haramun ne والزنا da yin zina haramun ne wal nazaru ila al ajnabiyya da yin kallo zuwa ga mace wacce take bare wacce ba matar ka ba ba muharramiyar ka ba bai halatta kai mata kallo na sha'awa wata lazubu bi kalamiya da jin daɗin zancenta jin daɗi na sha'awa ka dinga magana da ita har kana jin daɗin zancenta alhali ba muharramiya bace ba matar aure bace ba baiwa ce da mutum ya mallaka ba duka wannan haramun ne wa aklu amwalin nasi da cin dukiyoyin mutane bigayar ibi nafsin ba tare da daɗin rai ba kamar ƙwace ko sata ko damfara ka gane ya ko yaudara bigayar ibi nafsin kenan akwai kuma hanyar da ake cin dukiya da yaddar mutum da yaddar mai ita amma Allah ya haramta kamar caca kaga ka yadda ya yadda ne kuka yi amma Allah bai yadda ba haramun ka gane yayi da sauran hanyoyi da suke Allah ya haramta su alhamdulillah yau tashi wal aqlu bi shafa sai ne iziya shafi na nawa دليل سنة فصل نبوى إن شاء الله شروط الإمامة شرط الليمنشي تسعة guda tara ne. idan liman bai cika ɗaya daga cikin sharuɗan nan ba bai halatta ya limanci mutane ba al'awwalu shar'i na farko at-taharatu tsarki fala tasihu imamatu man sallamu hudisan limancin mutumin da yake yin sallah da hadasi limancin sa baya inganta muta'ammidan da gangan da gangan ya san bai da alwala ka gane ai yake yin sallah to bai halatta a bi shi sallah ba amma in ya zama sahiyan ne ba muta'ammidan bane to wannan kai sallar ka ta inganta shi kuma duk lokacin da ya tuna wajibi ne ya je ya yi alwala ko wanka abin da ya waje ba ya sake sallah a sani abu na biyu Allah ya kuna ma'amuman kar ya zama shi ma mamu ne a lokacin lokacin da yake sallah kake binsa ba wani yake bi ba famanik ta dabi masubuki duk wanda ya yi koyi da masabuki wanda aka tsere masa da wata raka'a ya tashi yana ciko raka'o'in da suka tsere masa sai wani ya koyi da shi au bi ma'amunin ko mutumin da ya koyi da mamu lokacin shi ma wani yake bi sai ya zo ya bi shi sallah zannahu yana zatansa imamin shine liman ashe shi ma mamu ne wani yake bi to duk wanda ya koyi da ɗayan biyun nan baɗalar salatu sallarsa ta ɓaci a salisu sharaɗi na uku al'islamu musulunci in kafiri ya yaudare ka yi sallah ka bi shi sallar ka taɓa shi arrabi'u na hudu azzukura namiji ba mace ba bala ya tasihu imamatu mar'a limancin mace ba ya inganta mutlaqan ga kowa da kowa ko mutlaqan take ba kaidi ba ta yi wa mata limanci ba ta yi wa maza limanci ba ta yi limanci a sallar farilla ba ta yi limanci a sallar nafila shine mutlaqan alkhamis sharadi na biyar albulugu balaga wala tasihu imamatu ghayril baligi fil fardi limanci wanda ba baligi ba baya inganta in dai a cikin sallar farilla ne ka gane a sallar nafila ya halatta ya limanci manya idan ya cika sauran sharuɗa amma a nafila a farilla ya halatta yaron da bai balaga ba ya limanci balagaggu illa li mislihi sai dai ga yara irin sa wanda ba su balaga ba as-sadisu shar'i na shida al-aqlu hankali fala tasihu imamatul majnun limancin mahaukaci baya inganta a lokacin da yake cikin hauka yayi sallah ko sallar yayi ta cikakkiya a surata ta zahiri wanda ya bi shi sallah ba yi da sallah wala sakarar wala ne maye mutumin da yake cikin maye idan mutum ya bi shi sallah sallarsa ba ta inganta ba tunda Allah ya yi hallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kar ku kusanci sallah a halin maye har sai kun watsake kun sa abin da kuke faɗi wannan kafin a haramta giya gaba ɗaya aka hana shanta lokacin sallah. Asabi sharaɗi na bakwai alhurriyatu ‘yanci, sharaɗi ne na limanci, amma waliya sharɗin fil jumu'ati, wannan sharaɗi na hurriya ‘yanci sharaɗi ne cikin limancin juma'a. A cikin salawatul hamsi makaruhi ne liman ya zama a limani ratibi kuma ya zama bawa idan ya yi limanci sallah ta inganta amma akwai karhanci shi shi ne ratibi amma idan mamu ne ko a idan na'ibi ne sai liman baya nan sannan zai yi sallah a salawatul khamsi wannan ba laifi babu karhanci amma a juma'a kam ba ta inganta kwata-kwata da limami bawa wanda bai da yanci a samun shara'i na takwas assalamatu min al-fiski bil jariha shine kubuta daga fasikanci da gaboɗi dole ne liman ya zama ya kubuta da yin fasikanci na gaba fala ta so imamatu zani limancin mazinaci baya inganta wa sharibil khamri da mashayi giya wanda ko da intacce ne musulmi balagagge in dai yana shan giya ko da a halin watsakewa ne ka gane ai to bai halatta a biyu sallah ba inda an sani ko ɓarawo da yake sata ko ɗan caca ko mazinaci wanda yake yin fasikanci da gaɓoɓinsa na zahiri bai halatta a biyu sallah ba a tasiru sharaɗi na ƙarshe na tara alƙudratu alal arkani samun ikon zuwa da rukunan sallah rukuni kamar fatiha da tsayuwa domin karanta fatiha da yin ruku'u da dagowa daga ruku'u da sujjada da dagowa daga sujjada da kabbarar harama duka ya iya yana da ikon da zai yi su yana da cikakkiyar lafiya da zai kawo wannan rukunai gaba ɗaya fala tasihu imamatul adil an ruku'i limancin mutumin da yake gajiyawa gaba da yin ruku'u mutumin da yake kasa yin ruku'u matsalan ga misali limancinsa baya inganci yana da ciwon baya bayansa ya kage baya iya sunkuyawa ya yi ruku'u cikakke matsalan ga misali to limancinsa baya inganci ko wanda baya iya tsayuwa a sallah sai dai zama ko wanda ba zai iya yin sujjada ba illa an yakuna al-ma'mumu aidan sai dai in ma mun shi ma ya kasance ajizan shi ma mafi gajiyawa ne an ga limamu za shi gara shi limamu yana ɗan iya sunkuyawa kaɗan ya yi ima'i shi ma mun kwata-kwata ba zai iya sunkuyawa ruku ba ko da ima'i wannan ya halatta mafi gajiyawan ya yi koyi da wanda yake da dama-dama amma ba ga mai lafiya ba wa kazalika al'ajizu an ahkamin salah a wannan gaba wasu malamai sun ƙala mutumin da yake gajiyawa game da hukunce-hukuncen sallah wancan rukunai aka yi magana na aiki na gaba a cikin sallah ba zai iya ba ko da yana da ilimin sallah din wannan kuma wanda ya gajiya ga barin sanin hukunce-hukuncen sallah jahili wanda bai san fiƙihun sallah ba bai san ƙabli ba bai san ba'adi ba bai san mufsadatu salati ba bai san makaruhan sallah da farillai da sunnoni ba ina fata an gane fala ta su imamatu limancin wanda bai san kuje hukuncen sallah ba baya inganta illa limfili sai ga jahilai yan uwansa su je san duhu yana dukan duhu amma bai halarta jahili ya yi wa malami limanci ba waqtu li fa'ali sabanin qauli هل تصيح إمامة من لم يميز بين الضاد والزائي shin limancin mutumin da baya iya rarrabewa tsakanin zaji da zaji harshensa baya iya bambanta badun da za'un yana cewa gairin magrudi alaihim wala zali ka gane ai to limancinsa ya inganta ko bai inganta ba wasu malamai suka ce bai halatta ka bi shi sallah ba kai da kake iya rarrabewa kamar al'ajibu an arkanu salati sai dai yayi wa irinsa wasu kuma suka ce a sallar ta inganta in dai harshen sa ne matsalar ba wai rashin sani ba ne in an ce ya rubuta gurbin babin din nan zai kawo babin a rubuce harshensa ne ba zai iya faɗa ba gurbin za'un zai kawo za'un a rubuce ba zadun ba harshen ne ba zai faɗin za'un ba sai dai zadun to wannan wasu malamai suka ce sallar ka ta inganta wanda ya bi shi sallah ya inganta ya wato ya yi limanci wa imamatul lahi da limancin mai lahani mai yin barna cikin karatu na sallah shi ma an yi saɓani a bi shi sallah ko ba a bi shi ba wata sihu salatu kalfal mukhalifi fil furu'i sallah tana inganta a bayan limamin da ya saba cikin marhabudi azzinniya ta hakika kalmaliki kamar ne bin mazhabar malikiya khalfa shafi'i yayi sallah a bayan mai bin mazhabar shafi'iyya ko kuma ba shafi'i ya yi sallah bayan ba malike ko ba malike da ba shafi'e su sallah bayan ba hanafi ko ba hanafi ya yi sallah bayan ba hambale ko ba hambale da ba hanife su yi sallah bayan ba shafi ko bayan ba maliki wannan duka babu matsala sallah ta inganta to alhamdulillah sai mu risala shafi shafi ɗari shida da talatin samaru dani risala to ina za a tashi to من ميراث الأمي to na gani wa mirasul abi gadon da ake bawa uba min waladihi daga ɗansa da ya mutu idan fara da idan uban nan ya kaɗaita ya zama shi kaɗai ne ɗan ya bari ma'anar kaɗaituwar uba shi ne babu uwa babu ɗa babu jika babu mata wannan shi ne ake cewa in faradal abu uba ya kaɗaita domin ɗan uwa baya gado tare da uba ka gane ai haka nan ɗan ɗan uwa baya gado tare da uba baffa shakiki ko li'abi ko ɗan baffa shakiki ko ɗan baffa li'abi waɗannan duka ba sa gado in dai uba yana kaɗaituwar uba shine ya zama ɗan nan nasa da ya mutu bai bar mata ba bai bar uwa ba bai bar ɗa ko jika ba to gadon wannan uba idan farada idan ya kaɗaitu warisal mala zai gaje dukiyar nan kullahu dukkansa duk abin da ɗan ya bari mallakarsa ce gaba ɗaya zai yi asibiti wa yufradu lahu amma ana yin rabo ga uba ya dauki rabo ma'al waladi in zai gano tare da dan mai mutuwa jikansa kenan na wajen ɗa namiji in ɗan nasa da ya mutu ya bar ɗa ko ya bar ƴa to uba za a yi rabo ne gare shi an waladin ibnu ko kuma ɗan nasa ya bar ɗan ɗa ɗan nasa da ya mutu bai bar ɗa namiji ba amma ya bar jikarsa ɗan ɗansa to uba yana yin gadon a sudusu sudusi ɗaya bisa shida maimakon ya gada dukiyar nan gaba ɗaya to yanzu wannan ɗan ya tada shi daga asibiti ya mai da shi ɗaukar sudusi sannan namiji ko ɗan ɗa namiji shi ne zai gada wannan kashi biyar ɗin uba za a ba shi sudusi ɗaya bisa shida fa in lam yakul lahu waladun idan dan nan nasa da ya mutu ba yi da da wala waladu ibnin dan nan nasa da ya mutu ba yi da dan da shine jika eh amma akwai uwa wanda uba ba zai kore ta ba to kuriba lil abdi lil abi asud za a yi rabo ga uba a bashi sudusunsa duk da ba da ba jika amma idan dan nasa ya bar mata ka gane ko ya bar uwa ko ya bar su duka biyu ga uwa ga mata amma ɗan nasa bai da ɗa ko jika to za a yi rago a kasa shida a ba wa uba kashi ɗaya wa iya man sharikahu sai a ba wa duk wanda ya yi tarayya da shi min ahli sihani daga ma'abota rabon nan za a ba shi sihamuhum rabansu su waye suka yi tarayya da shi su ne uwa ko mata ko uwa da mata gaba ɗaya in mata ce za a ba ta rubu tunda ba ɗa ba ji in uwa ce za a ba ta sudusi ita ma kamar yadda aka ba wa uba tunda ba ɗa a'a ba sudusi ba za a ba ta sudusu man bakiya shi ne sudusun ne ta gane a yi shi ne dai shi ne sudusun sun makana lahu ma bakiya sannan ma bakiya abin da ya rage kana lahu ya kasance gare shi kuma kaga ya ya ci gado ta fuska biyu ta fuskan asihamu da kuma ta fuskar al'asib wato ta'asibu asibci da farko an ba shi sudusi kaga wannan sihani ne ko shine kurida lil abdi lil abdi sudus sannan kuma kana lahu ma baki abin da ya rage kuma nasa inda mata suka yi tarayya aka kasa shida aka kasa sha biyu aka ba shi biyu ba shi ne sudusi ba to mata za a ba ta uku shi ne rubu a cikin sha biyu an cire biyar an cire biyar da farko an ba shi biyu ba saura goma ba yanzu an zo an cire uku shi ne rubu an bawa mata saura bakwai to zai zo ya ɗauki wannan bakwai ya haɗa da wancan biyu da aka ba shi kaga ya samu tara za a iya raba wa hudu a ba ta ɗaya wannan in ba idan babu idan ba uwa a ciki in akwai uwa dole sai a raba sha biyu idan akwai uwa kuma a ciki ko akwai uwa ita kaɗai ce to za a raba shida a ba wa uwa ɗaya shi ne su da su ko sannan shi ma a ba shi ɗaya shi ne su da su kuma ya zo ya ɗauki kashi hudu da ya rage in an ga dama a raba uku shi ma a ba wa uwa ɗaya shi kuma ya ɗauki ɗaya ɗayan da ya rage asumci ne ya zo ya ɗauki sai da ɗauki sulusu ma bakiya ana cewa sulusu ma bakiya idan idan ya ɗauki ɗaya a cikin idan idan idan ya ɗauki ɗaya a cikin uku an araba shida ko an araba shida aka ba wa uba ɗaya alal misali ba su zuwa ashe ba ɗa ba jika zai ɗauki menene tulisi ne ko to an raba sha biyu aka ba uba hudu ba saura takwas ba an ba shi tulisi a to a takwas din nan za a kasa uku kuma a ba wa uwa kashi ɗaya sannan abin da ya rage kuma shi zai ɗauka in an raba uku ma haka zai zama shi ya ɗauki ɗaya da farko uwar a bata ɗaya sannan kuma ya zo ya sake ɗaukan ɗaya tunda shi ne asibi shi ne dai sun makara na ma bakiya in mata ce a bata rabanta tunda ba ɗa ba jika rubu in uwa ce a bata rabanta ba ɗa ba jika shi ne ne shi ne sulusu to sannan abin da ya rage sai ya zo ya ɗauka idan ba mata to ba sulusu ma ba ciwo ba ne kawai sulusi za a ba sulusi cikakke shi kuma ya ɗauki sulusinsa sulusin da ya rage shi ne a sufce inda mata shi ne ake ba ta sulusu ma ba jiya ita uwa kamar da mun shiga gadanta ko mun yi da a ba shi za a biya fa in lam yakun lahu waladun ko shine muka yi yanzu wa mirasul waladi zakari gadan ɗa namiji wanda ya mutu ya bar wanda ubansa ya mutu ya bar shi shi kaɗai jami'ul mali gaba ɗayan dukiyar ne gadon gaba ɗaya in kana wahdahu in ya kasance wannan ɗan shi kaɗai ne namiji shi kaɗai ne uban ya bari kuma shi ɗin namiji ne to zai ɗauki gaba ɗayan dukiyar au ko kuma ya akubu ma bakiya yana ɗauka abin da ya rage shi wannan ɗa namiji guda ɗayan ba da sahami man ma'ahu bayan an cire rabon wanda yake tare da shi a wannan gadan min zaujatin na matar uba sawa in ta aike shi ko ba in ta aike shi ba wa abuwani da uwa da uba in suna nan na mai mutuwan na ubansa da ya mutu in ya bar uwarsa da ubansa an cire musu sudusi sudusi au jaddin ko kaka uban uba yana nan an cire masa sudusinsa au jaddadin ko kaka ta wajen uwa ko kaka ta wajen uba ko in sun yi tarayya da juna an cire musu su ma nasu sudusin to abin da ya rage bayan an cire rabon waɗannan da suke tarayya da shi sai ya zo ya ɗauka gaba ɗaya shi ba ya ɗaukan wani kashi sai dai abin da ya rage shine asir wabnul ibn kaga ɗan ɗa shine jika na ɗa namiji bi manzilatil ibn yana mazaunin ɗa ne idza lam yakun ibn idan ɗan bai kasance ba idan babu ɗa a gado amma akwai jika ɗan ɗa to ko akwai uwa da uba jikan nan zai zo ya tsaya a matsayin ɗa duk abin da ake ba wa ɗaya shi za a bashi duk abin da ɗa yake tsarewa shi ma zai tsare bayin kana ibnun idan ɗa namiji ya kasance a gado wa bunatun da ya mace su su biyu faliz zakari musu da hajjul ursa yayi to za a raba shi kashi uku a ba wa namiji misalin rabon da aka ba ya mace guda biyu ka gane ai in su biyu ne mace da namiji su kadai ƴaƴan ko ko su kadai ne a cikin bayan an cire rabon uwa da uba da mata ko kuma uwa da uba da miji in mace ce ta mutu to ƴaƴan guda biyu mace da namiji abin da ya rage za a raba uku a ba mace ɗaya ita ƴa mace a ba ta guda ɗaya shi ɗa namiji sai a ba shi biyu kaga shine misul hazzul unsayin wa kazalika haka nan ake rabawa fi kasratil banina wal banati cikin yawan ƴaƴa maza da ƴaƴa mata can ba yace ibnu wa ibnatun ba in in ya zama kowanne guda ɗaya ne ɗa namiji guda ɗaya ne ƴa mace guda ɗaya to komin yawan su wa qillatihim da kankantar su kazalika haka nan yanzu da za su gaje jami'al mali dukkan wannan dukiyar za su raba shi lizzakari bisul hazul unsayin jami'al mali in ya'ya ne kadai magadan au ko kuma za su gaji ma fadala abin da yayi ragowa nun na dukiyar ba'ada man sharikahum bayan wanda yayi tarayya da su a cikin wannan gadan min ahli sayami daga ma'abota rab in an cire rabon wanda yake tarayya da waɗannan 'ya'ya maza da matan kamar mata da uwa da uba in an cire rabonsu abin da ya rage to waɗannan ‘ya'ya maza da mata ko mun yawan su za su raba shi lik zakarin su da hajjin sun saye alhamdulillah sai min ba ka da fadawa gida lafiya ya mutanen gida lafiya a kalau ya iyalai akwai askari shafi askari shafi mana na talatin ko na talatin da ɗaya fasulun masul kufi ja'izun shafar kufi hukuncinsa ja'izun halal ne ba za a ce sunna ce mu'akkada ko mustahabi ko farilla ba eh an ba ga lango mai dai an halatta maka in ka sa kufi da sharaɗinsa in ka zo alwala ba sai ka cire ka wanke kafa ba sai ka shafe shi safaran a halin tafiya ne au hadaran ko a halin zaman gida wai ba sai matafi ba har mazaunin gari an masa rangwame ya iya shafar kotu amma bi sharɗi imkanin mutaba'atul mashi da sharaɗin tabbatar da jeranta tafiya bihi da wannan kufin yawwa ya kama kafarka kana ɗagawa tare da shi kana ajiye kafarka tare da shi ba an ka ɗaga yana tubalewa ba wa satirihi da kuma sitiri cewansa sharaɗi na biyu kenan wa bi shar'i satirihi mahallal fardi wawu al-alif ne shine yake wa satirihi mahallal fardi da suturcewarsa ga mahallin farillar alwala ya rufe idan sa'u shine mahallin da ake wankewa a alwala na kafa kafa zuwa idan sa'u wa lubzihi da sharadin daura su ba da kamali daharati bilma bayan cikar tsarki wanda aka yi shi da ruwa sawa'un alwala ne ko wankan janaba ne daharatul ma'i ko daharatul ma'iyya wanda ta shafi ruwa ba taimama ba kanka da an ce dahara to daharar alma'iyya ba a turadiya ba min gairi taqayyidin ba tare da dabaibaye shafan nan bi muddatin da wani tsawon zamani ba alal mashhuri da qawli mashhuri sai malikiya ba su dauki hadisin da ya ƙayyade wa mazaunin gida yini da kwana matafi kwana uku ba ka gane akwai hadisi da ya ƙayyade wa matafiyi zai yi shafar kofi in dai sharaɗin nan ya cika tsawon kwana uku in kwana uku ya cika to ko bai kare sharaɗi ba in ya zo alwala sai ya cire ya wanke kafa sannan in ya ɗaura kuma wani kwana uku shi kuma mazaunin gari yini da kwana awa ashirin da hudu in dai kuffin nan ya yi awa ashirin da hudu a kafarsa to in ya zo sake alwala dole sai ya ce ya wanke kafa a wannan hadisi to akwai kuma hadisin da ya zo wanda shi ne malika suka yi riko da shi shi kuma baya ƙayyade lokaci wanda shi malika suka ɗauka shi yasa malika maka alal mashuhuri ka gane yayi a bisa ƙauli mashuhuri mai shaida ta maka a talakai wanda aka yi talakinsu daga manzan Allah. Ai, almasu ja'izun alal kufai da min gani tauƙitin zunudatin min zamani a sharhi ne. Ita shafar kufi halal ne ba tare da wani yanke lokaci na wani zamani daga cikin zamani ba. La ya ɗau'uhu ko? Illa kala'u ba abin da yake yanke shafan nan sai tubewa au hudusu ma yujibul gusul ko faruwar abin da yake wajibta wanka kamar janaba ke yace wa fil jallab cikin lissafin jallab wala tawqidat al-masi ba a yanke lokacin shafa alal kufaini da kufaye guda biyu li muqimin wala li musafir ga mazaunin gari wala ga matafi wannan duka maganar hukuncin malikiya ne alal mashhuri in mun koma yace walakin sai dai yustahabu ana so kullu jumu'atin din ranar juma'a sati kenan nazuhu an so tube kufin na lilgusul domin wankan juma'a abin da yasa wankan juma'a shi ma ai ba wajibi bane sunna ne ko to shi ma bai zama dole ba yustahabu an so dillan juma'a an kazo wankan juma'a za ka yi wanka ka cire shi ka wanke kafafuwa sannan bayan wankan ka yi alwala cikakkiya ka wanke ƙafafuwanka cikin alwalan nan sannan ka kasa kuka kufin sai kuma wata juma'ar in baka tuɗe ba in janaba ba ta same ka ba ka gane ai to wata juma'ar ta zo an so ka sake cirewa ka wanke wa idkhalu ihdaru jilaini shigarwan ɗayan ƙafafuwa guda biyu a cikin kufin qabla gasl al-ukhra kafin wanke ɗayan ƙafar yamna'u yana hana masa yin shafa hatta yanzu a sai ya tutse ta ita kafar da ya fara sawa kafar dama ya wanke kafar dama ya sa kufi ko to sai in ya sake tutse wannan kufin na kafar dama wa yalbasa ya daura kufin kafar daman ba da gasilin ukura bayan ya wanke ɗaya kafar inda ya sa din ya tuna kafin ya wanke kafar hagu sai ya cire kufin kafar daman da ya sa sai da ya wanke kafar hagu sannan ya zo ya sa kufin daman ya zo ya sa na hagu to wannan in alwalarsa ta kare in zo sake alwala yana da damar da zai yi shafa ga kufayen amma in bai cire ba har sai da ya wanke kafar hagu ya sa mata kufi to shikenan wannan ya gama ba yanda zai yi shafar wannan kufin tunda ya riga ya sa da cire hukun ba kafin ya wanke ɗaya kafa ta hagu. Wal kharqul yasiru yagewa wanda yake ɗan kaɗan a jikin kufin la ya muna'uhu ba ya hana masa yin shafa don kufin nasa ya yage ko da ana ganin kafar in dai kaɗan ne to ba zai hana ya yi shafa ba ya zo alwala bi khilafil kasiri da saɓanin yagewa mai yawa wahiya alkharqul kasir ita ce ma yazharu min aktharul qadam abinda mafi yawan duddige yake bayyana ne har ga wannan yagewar ya yage da yawa ya kai sulusun kafa zuwa sama to wannan bai halatta a yi shafa ba duk sanda ya zo sai dai ya cire ya yi alwala ya wanke kafafuwa alhamdulillah sai mu raba ni sai mu sajul jami'u lil usul mai hashiya bai zo ba ko وإيمانه التاج الجامع للأصول شافي لا تمام لا متاج الباب الثاني باب نبي أكين كتاب الطهارة في أحكام المياه yana bayani cikin hukunce-hukuncen ruwaye almiyahu jam'i na alma'u jam'i na alma'u ruwaye wanda hausa ita ta lagu biyu kanawa sun ɗauki ismul mufradi ruwa sakkwatawa su a hausa sun ɗauki ismul jam'i ruwaye yawa ruwa sun tuɗe ruwa sun sun zo ko sun zaka ko su da jam'i su a sakkwatanci ruwa bai da mufradi jam'i a kananci ruwa mufradi ne bai da jam'i shi kwa larabci duka biyu akwai akwai alba'u akwai almiyahu shi ne nan yake gaya maka almuradu bi ahkamiha abinda ake nufi da hukuncen hukuncen ruwa shine bayanu anwa'il mudahhir minha bayanin nau'o'in ruwan da yake tsarkakewa minha daga cikin ruwayen wal qadar alladhi yadfa'u an-najis da iya gwargwadon ruwan da yake iya gusar da najasa wala ya kabaluhu da kuma wanda baya kalban gusar da najasa wallahi da yin hani an tanjisiya da najasar da ruwan da yake tsarkakewa idza kanat waqifa in ruwan ta zama tsayayya ce a guri ɗaya kamar tabbi ko ruwan dam ne ko don wani mushe ya fada ya mutu ba zai najasantar da wannan ruwan ba ko don an yi kashi ko fitsari a ciki ba zai najasantar da ruwan ba idan idan waqifa wa jawazu taharatu rajul bi fadli mar'a da bayanin halaccin yin alwala ko wankan janaba da namiji da ragowar ruwan wanka ko ruwan alwala na mace wa akasi da akasinsa halaccin tsarkin mace da ragowar ruwan namiji وبقاء طهورية الماء الذي تريده السباء da kuma hukuncin wanzuwar tsarkin ruwan da namun daji suke tuzgo masa tabki ne da zaki da damusa masu cin mushi suke gangalowa su sha ruwa a ciki yana nan da tsarkinsa wa daharatul ma'il musta'mal da kuma bayanin tsarkin ruwan da aka yi aiki da shi wani yana alwala ana karar ruwan da yake wanke gaɓoɓin nasa ya zama ruwan ya wanzu bai jirkita ba to akwai halarci na tsarkin wannan ruwan ka sake alwala da shi sai dai a yi magana karhanci a mazhaba to qala Allah jalla sana'uhu ko jalla sha'anuhu Allahu Allah sha'anuhu lamarinsa jalla ya girmama qala ya ce wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an Allah yana saukar muku da ruwa daga sama li yudhira li yudhira kun bihi domin ya tsarkake ku da shi ka gane ai yana malan yace huwa ma'ul madari shine ruwan sama tunda yace yunzilu alaykum minas sama'i ma'an ashe ruwan sama yana da tsarki domin Allah ya saukar da shi li yudhira kun bihi domin ya tsarkake ku daga najasa bihi da wannan ruwan an abi hurera ta ƙala sa'ala rajulun rasulallah yana abu hurera yace wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala yace ya rasulallah ya ma'aikin Allah inni cewa ni inna narkabul bahar mu muna hawa albahara teku ka gane ai wannan tashbihi ne baligi muna hawa jirgin ruwa a cikin teku sai ya ce muna hawa teku kawai teku yana hauwa ne ba tare da jirgi ba eh amma dole ya saba hawa jirgin ruwa ya sa abin da ake nufi eh abin da ake nufi da albahara shi ne sharhi almilha kogi mai gishiri teku kenan kasuwan shi teku zantsi ne da shi ruwansa baya shawuwa dole in za ka shiga jirgin ruwa da za ku shiga teku ka yi guzurin ruwan sha in ba haka ba kishirwa za ta ma illa don ruwan teku baya shawuwa kishiri ne da shi wa huwa murrun kuma ɗaci ne da shi bayan gishirin wa malihun kuma yana da gishiri wa muntunin kuma yana da tsoyi yana da wali haka ruwan teku baya shawuwa saboda abubuwan nan guda uku ga gishiri ga ɗoyi ga kuma ɗaci wa kanu yarkabuna albahara mutane ko laraba a can zamanin suna hawa teku lissaidu domin zuwa falauta kamun kifi saidul bahari kenan wa uhila lakum saidul bahari wa da'amuhu eh wannan ya faɗi dalili ɗaya ne suna hawansa domin tafiye-tafiye na kasuwanci ba wai don kamun kifi kaɗai ba to sai aka tambayi manzo Allah ya rasula mu mutane ne masunta narkabul bahara da muke hawa jiragen ruwa a cikin teku wa nahmilu ma'anar qalilan min al-ma'i kuma muna ɗaukan alƙalila ɗan kaɗan min almayi na ruwa ma'ana tare da mu wato iya wanda za mu sha gwargwadon ruwan da za mu sha kaɗai muke ɗauka min ai al'azgu ruwa mai daɗi fa in tawadda'ana bi in muka ce za mu yi alwala da shi a kishina za mu ji kishirwa don tun da ruwan don mu sha muka ɗauka ba don mu yi alwala ba shi kuma ruwan teku gashi baya shawuwa. A fa na tawadda'u lima'il bahari yanzu ya halatta ne alwala da ruwan teku. Fa qala Rasulullahi sai manzo sallama yace huwa tahuru ma'u. To shi ruwan teku ma'u ruwan sa tahuru bai tsarkakewa ne. Kaga da sai a dahiru ba. Balla suna ce ai dahiru ne gairu mudajjil. A tahuru kawai. Ruwansa yana tsarkakewa ببنائه للمفعول أي يؤتى لك بالسقيان الشرك والطهارة أو أشياء لما نشد بالفتي خبره هو وماؤه فائل به هنا فائل الطهور الهل ميتته yace mushen kuma halal ne kaga an mar ƙari hukunci abin da bai tambaya ba shi maganar afanata wa zau bi ma'il bahari sai aka ƙara masa da cewa alhillu mai tatu mushen sama halal ne bayan ruwansa mai tsarkakewa ne wannan hadisi rawahu ashabu sunan wannan walin nasa da ɗacin nasa da zarɗin nasa duk bai kunce masa tsarki ba saboda halittarsa ce haka haka yake ba wani abu ne ya cuɗanya da shi ya canja masa ɗanɗano ko launi ba ballantana a ce ba zai yi alwala ba an abi sa'id al-khudri qala an rawato daga sayyidina abu sa'id al-khudri yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yuqalu lahu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da ake ce masa innahu yustaqalaka ya rasulallahi ana shayar da kai fa min bi'ir buba'a daga rijiyar ta buba'ata wata rijiya ce a garin maka ismu sahibul fi'li buba'a suna ne na meridian ake danganta ta gare ake ce mata bi'ru buba'a rijiyar mutumin nan mai suna buba'a ka gane ai au ko kuma ismu makaniya sunan gurinta ne akwai sabanin magabata game da me ake yi da buba'a sunan mai rijiyar ne ko sunan gurin da take ne to wa huwa bil madinati ko wannan guri buda'a a garin Madina ne fi dali bani Sa'ida cikin gidan wato anguwar kabilar Banu Sa'ida badunun wani wata kabila ce minar Khazraj daga cikin Larabawan Khazraj ko wa basaka fiha nabi sallallahu alaihi wasallama manzo sallama yayi tofi a cikin rijiyar sallama manzo Allah ya zo Madina rijiyar ba ta shawuwa har an ƙaurace mata ba hatta dabbobi ba sa iya shan ruwanta saboda zartsinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tofa yawo a ciki yayi tofi fa ba wai yayi addu'a ba ka san addu'a daban tofi daban eh mu ne in muka yi addu'a sai mun tofa ko ko in za mu tofa sai mun yi addu'a yawo mu baya ba bi shi manzo Allah ba kasafa yake haɗa biyun ba sai abin da ya shafi jinya in ta yi tsanani ko neman tsari yakan karanta fatiha a kulhu a falaki da nasu da tofa a tafinsa kuma ya shafa a jikinsa kaga ya haɗa addu'a da tofi amma abin da ya shafi wani abu daban wanda ba bai shafi lafiya ko abin nan ba da ya shi haɗa biyu ko ya yi addu'a kaɗai ko ya tofa yawunsa kaɗai yawunsa ma magani to a nan yawunsa kawai ya tofa a cikin wannan rijiyar sannan wa da ala habil baraka ya yi mata addu'a da albarka wa tawadda'a ya yi alwala fi dalwi a cikin guga da aka jawo a wannan rijiyar ko ware da hufi ha da ruwan ya zo daga wato a cikin rijiyar wa kana ya amurul mariba manzo Allah ya kasance yana umartar mara lafiya bil iktisali da yin wanka tiya a cikin ruwan wannan rijiyar saboda addu'a da manzo Allah ya yi masa da kofa yawunsa fa yakta sulu yayi wanka da ruwan rijiyar buda'a fa yushfa kuma a warkar da shi saboda albarka addu'ar manzo Allah da tofinsa fa lihaza domin haka ne kayan mubaraka rijiyar nan ta zama to mai albarka wa mahabuba kuma a bar so a wajen kowa saboda addu'a da manzo Allah ya yi a cikinta da yawunsa mai albarka da ya tofa a cikinta. Ka gane ai, to yana tofa wannan yawun da addu'ar sai wannan zartsin ya gushe, ta dawo kuma kusan garin Madina ba rijiya ne daɗin ita bi'ru guba'a. Mala ya ce, Abu Sa'id al-Kudri ya ce, wahiyya bi'run. Abin da ya sa aka zo aka ce, maza Allah ya lallahi, ana ɗebo maka ruwan shafa a rijiyar guba'a. alhali wahiya bi'ru rijiya ta yulqa fiha luhumul kilabi da ake jefa naman karnuka a ciki wal maha'ib da kunzugu na masu jinin haila duk ana jefa a ciki wa azirun nasi da kazantar mutane datti ko bola na mutane duka ana zuwa a zuba shi a ciki da abin da ya shafi wato al'aziratu ba bayan gida ba na mutum to mufradi ne aziru din jam'i na al'azirat har kashi na mutane abin da ake nufi a nan ba wai zuwa ake a ɗauka a jefa ba iska bakin rijiyar haka yake a buɗe mai fali ana iska za ta iya jawo komai ta jefa wani tsumma na kunzugun mai haila da aka jefar a bola da wani bushashen kashi duk iska za ta iya ɗiba ta zo tun da babu murfi ba a rufewa za ta yi zuwa ta jefa a cikin rijiya faƙala rasulullahi ka ga ana so a hana mazala shan ruwan rijiya aka ta yi rasulullahi mun ga ana ɗebo maka ruwan rijiyar guba'a alhali rijiya ce da ana jefa mata naman karnuka watakila ba mushe karan da ƙunzugu na masu jinin haila da kashin da mutane suke duka yana faɗa cikin rijiya amma duk da haka faƙala rasulullahi sai maza sallama yake innal ma'a tahurun hakika shi ruwa mai tsarkakewa ne la yunajjisuhu shay'un ba abin da yake najasa ta saboda mai ruwan rijiyar yana da yawa abin da yake fadawa wanda iska take ɗaukowa ta jefa bai kai yadda zai jirkita ruwan rijiyar ba shi ko ruwa ana masa hukunci ne da abin da ya jirkita shi ko to shi baya jirkita saboda yawansa kaga bai haramta sha ba ballanta na yin alwala da sauran ayyukan ibada rawahu ashabu sunan ma'abota ruwayar hadisai su ne suka rawaice shi bi sanadin hasani wa qala ahmad ahmad ibn hanbal yace innahu sahihun wannan hadisin abu da yake ingantacce ne wa qala abu daud imam abu daud a zamanin sa da ya samu wannan hadisin duk da shi ba mutumin madina bane ba ba mutumin jaziratul arab bane amma sai da ya tattaki ya zo har garin madina ya ce ƙaddartu zikira buba'ata na ƙaddara ko na kwatanta faɗin rijiyar nan na buba'a lokacin da ya zo tana nan yadda manzo Allah ya bata a zamanin su Imam Abu Dawud yace na kwatanta girman rijiyar buba'a biri da'i da mayafi na mayafin da yake yafawa inda lokacin ba tef bai zo da tef ba bai zo da igiya ba sai ya warware mayafin da yake kafaɗa ya miƙar da shi ya gwada faɗinta yace madattuhu na miƙar da mayafi na alaiha akan bakin rijiyar thumma zara'atuhu sannan sai na auna shi da zira'i na shi da zara'atu ya aura shi da zira'i mayafin nasa ba da ya sa mayafin daga bakin rijiyar na dama zuwa bakin ta na hagu sai ya rike iya inda yake faɗin rijiyar da ya guda da mayafin banda abin da ya rage na sauran mayafin da ya ɗauko mayafin iya inda ya gwada faɗin rijiyar ko kuma ya auna shi da zira'i a lokacin shine tab da ake aunin yaji ko aunin igiya da zira'i fa idan yayin nan sai na ga arduha faɗin rijiyar sittatu azru'in kamu shida ne ai ku aika da faɗi zira'i shida irin nasu mutanen wancan zamani wa sami'tu qutaybata ibnu sa'id na ji qutaybatu dan sa'idu qala ya ce sa'altu qayyima bi'r buba'ata na tambayi mai kula da rijiyar buba'a an umkiya game da zurfinta shi faɗi ya gani ya auna amma kaga ba zai ya auna tsayinta ba tun da shi ba ɗan gari ba ne kuma auna tsawo sai an samu abu mai tsawo to amma akwai mai kula da rija shi ne ƙayyum wanda yake tsaye a kanta yana kula da ita a zamanin an umkiya game da zurfinta ƙala ya ce a kasaru ma ya kuna fiye halma'u mafi yawan yadda ruwa yake kasancewa a cikinta ila la'anatu zuwa mara ne yawan ruwan in mutum ya shiga ya tsaya a cikin ruwanta tun daga ƙafafuwansa har gwiwarsa har kunkuminsa yana kawowa mara haka tana da ruwan zurfin ruwan nan ake magana ba zurfin tsayin rijiyar ba mafi yawan yadda ruwa yake zamantowa a cikinta in an yi yasa ko lokacin damuna kasan ruwa yakan karu a cikin rijiya ta fi yawan ruwa a damuna to mafi yawan yadda ruwa yake zamantowa a cikinta shine ila al'adatu zuwa mara ya ce da hiya maudi'u nabati sha'ari shine gurin tsirar gashi fauqal qubli sama da gaba da sama da tsirai shine mara qultu ji abu dauda sai nace to fa idza na kasa idan ruwan ya kawaye fa tunda sai ya ce aksar ma ya kudu sai almar mafi yawan cikatta in mutum ya shiga ruwan ta zai kawo masa mara sai na ce to fa idza na kasa idan ruwan ya ya kawaye fa in rani ya yi rani lokacin da ruwan ko rijiya yake yin kasa kala yake dunal auratu baya kawa al'aura ka gani baya kawowa farji ko azzakari kaga iya cinye kenan ya wuce gwiwa zuwa cinye kenan amma bai ƙara so al'aura ba kaga zu a ce ruwan yana da yawa bayan fadin da gashi fadin da an ce maka sittata azrudi zira'i shida fadin ruwanta kuma in yayi lokacin cikowa yana kawo mutum mara idan kuma lokacin tawaya ne yana kawowa cinyoyi baya karsawa al'aura wa wa sa'altu sahibal bustani alladhi hiya fi na kuma tambayi inji Abu Dauda ma shi sai da ya tambayar kwakwab da ya zo Madina na tambayi ma'abocin gonar asalin mai gonar wancan mai kula da rijiya ya tambaya wannan kuma shi mai gonar ya tambaya wanda ya gaje ta a zamanin da shi abu dauda yake rayu allazi hiya fi gonar da ita wannan rijiya ta buba a take ciki hal buyira bina'uha shin an canja ginin bakin rijiyar amma ka alai akan yadda ta kasance a zamanin manzon Allah kale ta masa la a'a haka yake mu ma haka muka gada tunda annabi ya barta yanda ka ganta nan haka annabi ya ganta haka annabi yayi mata tofi haka ake tsibo masa ruwa ake kai masa ba abin da aka kai ba sa canza abin tarihi da garaje sai in mutum bukata ta dole dole ta sa dole sai an taba kaga ashe Abu Dauda din zamanin sa da Annabi babu shekaru masu yawa su wa sa'altu ne to mun gama ko to alhamdulillah sai mun shi al ibn Umar alhamdulillah iru ba dene na to ai Madina kasa ce mai duwatsu kasan suna da tsauri kamar garin ku ne daula da muka ji kaga suka yi shakka su ba sa buƙatar wani talanta ko wani aure baki ruwan wanka ma cike yake fada amma an kasan mutanen ne ai zai zaiwa zai ta'abka to ballantana madina dama su suna da duwatsu yi a yi gini a jikinta a a dutse uhudu a ina yi eh a madina yake alaikum salam eh a ina duk harabar masallaci ta ci garin madina gaba ɗayansa na zamanin manzon Allah da anguwannin madina gaba ɗayansa kaso kam yanzu masallaci masallacin ma ya fi ta faɗi in ka ɗauko masallaci da harabar za ka ga kwalta ce ba ta raba masallaci da makabartar bakiya makabarta kwada a bayan gari ake yin ta kasan shi aka ce makabarta a bayan gari ta yanzu kwalta ce kawai da raba saboda gaba ɗayan garin ba zai samun matsala yanzu masallaci kai har ma har da ƙari duk wani abu da ka gani yanzu na gini to a bayan gari yake a da komai ya zama a masallaci yanzu haka jikin guda'an nan sai dai masallacin tarihi da map su ne suka san gurbin inda take a cikin masallaci ba ma a haraba ba saboda haka yanzu ba za ka same ta ba sai dai gurbinta amma sun sani tana nan an rufe ta ne an yi dakin a kanta an sa tayi amma gurbinta yana nan kuma ba cike ta aka ba tana nan a rijiyarta amma takawa ake an yi shimfiɗa a kanta ana sallah kamar ko kawai ne ko dake in kai ba ana sawa ba a rufe ba to ai abu mai inganci amma tana nan amma abu ne eh ana sahu a kanta a yi sallah gaba ɗaya sun zama cikin garin madina na ga yayi lamba ta tara ne qala abu dauda wa ma'uha mutaghayyirul launi wannan ƙarin bayani abu dauda da ya rawaito wannan hadisi a kwakwar da yayi da tambayoyin da ya game da wannan rijiya yace ruwanta launinsa ya jirkita ba fari ne kalba ruwan rijiyar guza kala nawawi imamu nawawi yace bi tsuli mukusi saboda dadewar zamansa shi kalin da imamu nawawi da yazo bayan abu dauda shi dai abu dauda yake ruwan nata da ya gani launinsa ya canja ba fari ne kamar sauran ruwa ba shi kuma nawawi yace saboda dadewar zamansa wa asulu mamba'ihi da kuma tushen maɓuɓɓugarsa wurin da yake ɓuɓɓuga ƙasar tana da wani launi fa ala hada taqdiru to a bisa wannan gwargwadon ne ta kunu kamiyatul ma'i yawan ruwa yake kasanta fi hazihil bi'r a wannan rijiya wa qata naqsiya lokacin tawayyata dunal aura ko akasaru min al qullatayn ko ya fi tulu biyu fil hadisi al-ati cikin hadisi wanda zai zo za kana al-ma'u qullata al-qullatayn lam yahmil al-khabasa ba zo hadisi ba shine hadisin da zai zo a gaba to ruwan ta tunda har an ce ga idai gwagwadon fadin ta kaji zira'i shida kuma yawan ruwan ta lokacin na kasarsa yana kaiwa cinya to kafa ya fito lobi ba yake magana tuli biyu to saboda haka lam ya nuna kabarsa duk abin da zai fada mata ba zai na dakatar da wannan ruwan ya hana shi yin alwala ba alhamdulillah sai ne sawul ahadith an-nabawiyya hadisi na nawa na'am shafi na ɗari da uku hadisi na sha bakwai cikin harkul kaji ina ne قال الله تعالى الله تعالى يا فدا حديث القدس yace shamatani ibnu adam kace na sha uku oh na sha bakwai ne man la yad'uni Allah ya ce duk wanda baya roƙona agdab alai zan yi fushi da shi wai dan baka da bukata ta duniya shikenan baka yin addu'a baka roƙon Allah komai saboda baka bukatar komai a duniya to Allah zai fushi da kai sabanin dan adam in ka dame shi da roƙo ne yake yin fushi ko amma ka nuna in ka nuna baka damu da abin da ya mallaka ba ko da shi ya ishe ka to sai ji ba wanda ya fito kamar sai amma duk wanda ya matsa masa da bani bani da roƙo ko shi ya aike ya sai ba wanda yake ki kamar to shi ubangiji sabanin haka yake duk wanda baya roƙonsa sai ya fushi da shi rawahu abu huraira qala allah ta'ala allah ta'ala ya ce man lam yara da bi qada'i duk wanda bai yarda da hukunci na ba da na hukunta masa sawa'un wani masoyinsa ka ko mata ko uwa ko uba na ɗauke ya rasa ko wata gaba a jikinsa na kalɓe, ko wata dukiyarsa na karɓa, ko lafiyar da na bashi na karɓa, yana raki da ƙorafi da ƙauro, bai yarda da hukunci na da na yi a kansa ba, wa ƙadari bai yarda da ƙaddarar da na ɗora masa ba, to faliyar ta misgairar rabban gairi, da zai nemi ubangijinsa daban wani daban wanda ba ni ba, inda ni bai yarda da hukuncin da na hukunta ba. رواه البيهقي عن انس قال الله تعالى الله تعالى ياتي وعزتي لا لنقه da buwayata wa jalali na lance da girmana la azma'u li abdi amrayn bazan taba hada wa bawa na aminci guda biyu ba wala kaufaini wala tsoro guda biyu bawa na bazan hada masa aminci guda biyu ba kuma bazan hada masa tsoro biyu ba in ya samu ɗaya amincin to ɗayan ba zai same shi ba in na ɗora masa tsoro ɗaya to ba zan ɗora masa ɗayan ba in huwa amina ni fi duniya ka gane ai idan bawa na ya amince min a duniya ka gane ai ya yadda shi zai yi komai in an je lahira a yi komai kaga ya ya ya amincewa azabar Allah ke ana wa'azi ya ji Allah ya halicci jahannama domin ya azabtar da masu sako ya ce duk wanda ya abu kaza zai sa shi a wuta amma ya kantake ya sakankance yake yin abin da ya ga dama to fa ba zai je lahira ya haɗu da aminci ba ya amince wa azabar Allah a duniya kuma ya samu aminci a lahira Allah ban haɗa masa wannan in ya amince wa azabar Allah a duniya bai ji tsoronta ba to Allah ce zan tsorata shi yau mu ajma'u ibadi a ranar da nake tara bayina wato zai ji tsoro a ranar ta alkiyama wa in uwa kafani fi duniya in kuma ya ji tsoro na a duniya ya kiyaye bai saba mini ba to amman tu zan amintar da shi yau ma'azimau ibadi ranar da nake tara bayina ka gane ai ba zai ji tsoro na a duniya kuma ya ji tsoro na a lahira ba ba za a haɗa masa tsoro biyu ba ya ji tsoro a duniya kuma ya ji tsoro a lahira inda ba za a haɗa masa aminci biyu ba ya amince wa azaba a duniya kuma ya amince mata a lahira a wannan ba zai yiwu ba in ka amince mata a duniya to ku a lahira za ka ji tsoro in ka ji tsoron Allah a duniya to a lahira za ka samu aminci babu tsoro rawahu abu nu'aymi qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu khalqan ka khalqi wane ne mafi zalunci fiye da mutumin da ya tafi yana yin halitta kamar halitta ta kaga da abin da yake nufi wanda yake sassaka gumaka yake kwaikwayon halittar Allah ba mai zalunci kamar shi domin masu bautar gunki ba sai an sassaƙa masa nan su saya su je su bauta masa sai ce fal yakhluqu habbatan in sun isa su halicci ƙwaya ƙwayar alkama ko ƙwayar gero ko ƙwayar dawa za su iya au li yakhluqu menene ko kuma su halicci zarra zura ko zarra in zura ne dawa in zarra ne ƙwayar zarra ba yadda mai ƙanƙantar halitta ba abin da ido yake iya gani audi ya kudu kushe ira ko kuma su je su halicci alkama wancan zarra ne a abin nan zura dawa eh yawa kai rufuwa ne a zalun ba to shi ne daidai tun da an ce sha'ira habba zura sha'ira ra kuma babu ƙarfi ba ba shadda yawa zura ne dawa su halitta habba ƙwaya irin ta gero da sauransu au zuratan ko dawa au sha'iratan ko alkama rawahu al-bukhari wa muslim an abi hurairah qala allah ta'ala allah ta'ala ya ce yabna adama ya kai dan adam salasatun a cikin abu uku wahidatun li ɗaya tawa ce, wa wahidatun laka ɗaya kuma taka ce, wa wahidatun bayni wa bai laka ɗayar kuma za mu raba ta tsakanina da kai. Ka duba adalci na Ubangiji. Abu ukun duka shi ya halice amma sai ya mallaka maka ɗaya, ya mallaka wa zatinsa ɗaya. Na ukun kuma sai ya raba shi biyu tsakaninka da shi. Ba an mallaki ne amma abin da kake tawa fata abun nidin shi ne ka bauta mini wala tu shiriku bi shay an karka yi tarayya da ni da komai wajen bauta wannan nawa ne ni kadai na wallaki wannan a wajenka kar ka bauta wa kowa ba wanda yake da wannan haƙƙin sai ni wa amma allati laka amma abin da yake naka ne kama amilta abin da ka aikata min amali na kyakkyawan aiki ko mummuna wannan naka ne da zai fuka bi zan maka sakayya da shi in mai kyau kai fa mun yi amal mu qala zaratin khairan yarahu in mummuna ka aikata fa mun yi amal mu qala zaratin sharran yarahu wannan naka ne aiki wannan naka ne yanda kai haka zan baka fa in azfir idan na gafarta wa mummunan da ka aikata fa ana gafurur rahim dama ni mai gafara ni mai jin kai ne amma ban baka garanti ba yawwa in ka zo min da aiki mummuna in na yafe to dama ni mai gafara ne mai jin kai in kuma ban gafarta ba to dama mai yin azaba ne dama duk sunansa ne almuntakimu ne al'azizu ne aljabbaru ne wa amma lati baini wa bainaka amma abin da yake tsakanina da kai fa alayka du'a'u addu'a ta kace wal mas'alatu da roƙo وعليه الإجابة ولا أدا أمس الدعاء الاستجابة ولا أدا باير وانا كما ناوني وانا ذكاني لا دكاين سري لي دمكي غانا ومرلبا كي كي الدعاء كروقا ni kuma na amsa na baka wannan yana tsakani na da kai ba wanda ya mallake shi duka rabi naka ne rabi na in dai zaka yi addu'a zaka roƙa to ni kuma zan amsa zan bayar in kuma ka kame shikenan بما سينكم رواه الطبراني عن سلمان قال الله تعالى الله تعالى ياتي ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni fa na haramta zalunci ga zati akwai abubuwan da Allah ya haramta mana amma ya halatta wa zatinsa ka gane kamar rantsuwa da wani Allah haramun man kana haliban fali halib billah duk wanda zai yi rantsuwa dole ya rantse da Allah amma shi Allah yana rantsuwa da duk abin da ya gana in ya gada ma ya rantse da zatinsa wa izzati wa jalali in ya gada ma ya rantse da wani abu da cikin halittarsa ka gane ai la uqsimu bi hadha al-balad wa la uqsimu bi mawaqi'in nujum wa la uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib ko wala uqsimu ma tubsiruna wa ma la tubsiruna da kinan dai ko la uqsimu bi yawmil qiyamah duk Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama kaga ya halatta wa kansa rantsuwa da wani halitta amma mu ya haramta mana rantsuwa da kowa an ba da Allah ba kamar sunansa al-mutakabbiru sunansa ne amma mu ya haramta mana mu siffantu da wannan sunan ko la yuhibbu kullu mutakabbirin la yulinu bi yawmil hisabi to amma zalunci Allah ya haramta wa zasu yace waja'altuhu muharraman bainakum kuma na sanya shi abin haramtawa ne a tsakaninku ba inda zalunci yake halatta tunda Allah ya haramta wa zatinsa ya haramta wa bayinsa to ba ta yanda zalunci zai zama halal saboda haka ne fala tazzalamu kar ku dinga yin zalunci bi tashdidi za'i tazzalamu wa takaffuzin da kuma sauƙaƙawa tazzalamu ai la zulmu ba'dukum ba'd shine kar ku zalunci shashi ku kare zalunci shashi Allah ce ya ibadi ya ku bayina kullukum dallun kowanne daga cikin ku batacce ne kowanne ɗaya daga cikin ku batacce ne illa man hadaitu sai wanda na shiryar da shi fasta duni ku nemi shiryata ahadikum zan shiryar da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'in kowanne ɗaya daga cikin ku mai yunwaci ne illa man man al'amtu sai wanda na ciyar da shi ya fansar imuni ku nemi ciyarwa ta ad'imukum zan ci ud'imukum zan ciyar da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum ari kowanne ɗaya daga cikin ku matsiranci ne illa man kasautu sai wanda na tufatar da shi fastaka suni ku nemi tufarwa ta aka sukum zan tufatar da ku ya ibadi ya ku bayina innakum tuqdiuna bil layli wan nahari haqiqa ku kuna ta yin kuskure dare da rana zunubin da kuke aikatawa da rana daban wanda kuke yi da daddare daban wa ana agafiru zunuba jami'a ni kuma ina gafarta zunubi gaba daya fastaghfiruni ku nemi gafara ta agafir lakum zan yi gafara gare ya ibadi ya ku bayina innakum cewa ku lan tablughu durri ba za ku isa cutar da ni ba fatadurruni ballantana ku cutar da ni walan tablughu nafi ba za ku isa amfanar da ni ba fatanfa'uni ballantana ku amfane ni da wani abu duk abin da za ku yi na saban Allah ba za ku iya cutar da Allah komai ba, duk abin da za ku yi na ɗa'a da ibada ga Allah ba za ku iya amfanar da Allah komai ba. Ya ibadi ya ku bayina, la wannan awwala kuma a kun, da za a ce na farkonku da na ku tun daga halittar farkon har zuwa ɗan adam na ƙarshe da za a haifa a duniya, wa insakum da mutum ɗinku. wa jinnakum da aljanunku na farko da na ƙarshen kanu dukkan za su kasance Allah atqa qalbi rajulin wahidin akan mafi tsoron Allah zuciyar wani mutum daga cikin ku shine manzon Allah domin ya ce baban sa ni na ni na fi ku tsoron Allah ko to da dukkan mutum da aljan na farko da na ƙarshe dukkan zuciyarsu za ta zama kamar irin ta manzon Allah wajen tsoron Allah ma za da zalika fi mulki shai'a zalika wannan takawar taku ko tsoron Allah naku ma ba da shay'an ba zai ƙara komai ba fi mulki a cikin mulki ka gane ai da duk duniya mutum da aljan na farko da na ƙarshe za su zama masu tsoron Allah kamar manzon Allah wannan ba abin da zai ƙara Allah da komai ya ibadi ya ku bayina lau anna awwalakum da za a samu na farkon ku tun daga na farkon ku wa akhirakum da na ƙarshen ku wa insakum da mutum ɗinku wa jinnakum da aljanunku ƙamu za su tsaya fi sa'idin wahidin a cikin tudu guda ɗaya da za a samu wani fili da zai ɗau dukkan halitta mutum da aljan tun daga na farkonsu har na ƙarshe su taru a wani tudu ƙwaya ɗaya fasa'aluni su roƙe ni buƙatunsu mabambanta faɗai su kulle insani mas'alatahu na ba kowane mutum abin da ya roƙa ma na tsasa zalika min ma'in bi zalika wannan abin da na bayar ba zai tauye abin da yake wajena ba illa kama yanqusul mikyadu sai dai kamar yadda allura take tauyewa idza udkila albara in an shiga da ita cikin teku ba ma ba cikin korama ba ba Allah albahar kamar ka tsoma allura ne a teku ka ciro ta abin da ta rage na ruwan tekun na in har ya ragu shine gwargwadon abin da ya ragu a taskar Allah da ya ba wa kowa abin da ya ragu ka san kuwa allura ba za ka iya rage yawan ruwan teku ba dan an shigar da ita a cikin ne a cikin teku in ka lura da lafazin idza udkila yace bai ce iza ku dikila wa ukurija ba ba sai an fitar da ita ba ake tunanin ta fito da wani abu shigar da ita ake a cikin me to da aka je ba ta a tekun ai sai dai ma ruwan ya kalu tunda ta shiga cikin ko ba cewa kai iza udkila wa ukurija ba in aka je ba ta ita dai kalbe ce ka ga ba tsotsa take ba balasala a ce ta sha wani abu ya ragu ko sai ce ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya a amalukum ku sani abinda kuke aikatawa fa duka ayyukan ku ne ba ni kuke yi wa ba ba ni kuke da ba ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yud'imun inna ma hiya a amalukum ayyukan ku ne usiya da nake kiyaye ta lakum gare ku thumma uwasikum sannan zan cika muku iyaha wannan ayyukan naku faman wajada khairan duk wanda ya samu alheri a ranar lahira littafinsa ya cika da ayyukan alheri fal yahmadillah lalle ya gode wa Allah da ya masa muwafuka har ya aikata alheri abin da ya aikata ne Allah ya bashi shi cikakke wa man wajada gaira zalika wanda ya tarar da wani wannan a ranar lahira shine sharri fala yaluman illa nafsan kare zargi kowa sai kansa abin da yayi ne aka rubuta masa ba ƙari Allah ba zalimi bane ya bude maka hadisin da inni haramtu zulma ala nafsi yawa duk abin da ka gani aikin ka ne ba zalunci bane rawahu muslimun alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatun da sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله أيضا الآن أو لا بابا السلام عليكم الحمد لله